رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم سجد جناني وأجل الهفل على لساني وأعوذ بك من أن أجل ما أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تأتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الذكر الواحد لا لإماتة الأذى حفنة nan muna magana a kan abubuwan da suka haramta da mai aikin haji wanda yin su zai sa fidiya da kuma wanda yin su ba zai sa fidiya ba zai sa wani nau'in tara da kuma abin da yin haramun ne amma kuma ba zai sa fidiya ba da akwai kuma yanayin da za a shiga abin zai sa fidiya amma kuma yin shi ya halarta to a kan wa'annan muke tafiya shi ne yake wafi zukurin wahidi a cikin ƙarfe guda ɗaya da mutum ya yanke kuma da ya yanke sai muka nemi me dalilin yankewan sai ya zama laliki ma fakil aza ba domin ya gusar da wani ainihin abu mai cutarwa a jikin shi kamar wani ƙazanta ko wani abu da zai cutar da shi a cikin farcen ya sa ya yanke ba yanzu a nan in aka samu sharaɗi biyun nan farcen guda ɗaya yanke kuma ba ya yanke ne don ya gusar da wani cutarwa ba kuma shi farcen ba karyawa ya yi da gudun karyewa ya sa ya yanke ba don karyewa ya yi ina jin mun karanta shi a baya ko muka ce ne in farce ya karye sai mutum ya ƙara yanke shi me ya kama shi ba komai yawwa to yanzu a nan gashi ya yanke farcen lafiyan shi kalau ya yanke da ya yanke sai muka ce me dalilin yankewan sai muka ga dalilin da ya sa yanke din ba don gusar da wani ciwo ko wani datti a gurin bari kawai ko ya yanke haka kawai da rangan ne ko ya yanke don wani matsala dai amma ba karyewa ya yi ba ba kuma don ya gusar da wani ciwo ko wani abin da zai cutar da shi a gun bari kuma farcen guda ɗaya ne to a nan sai mu ce zai ba da hafunatin cikin hannu ɗaya na abinci akwai ma'auni na ainihin abubuwan da ake sadaka da shi akwai abin da ake cewa hafunatu shine cikin hannu ɗaya akwai abin da ake cewa tsabgatu shine damtsi ɗaya akwai abin da ake cewa tsabusatu shine damtsa da saman tsayi yatsu akwai ko muddu shine milkul yadain haka la mabuku da kai wala matsabu da kai to wannan shine ma'aunai na shari'a wanda ake awu da su wanda har misali zakka ma nan ake farawa tunda yanzu misali za mu ce misali auki biyar kowane auki za mu ce sa'i sittin kowane sa'i mudu hudu kowane mudu milkul yadain ko yawwa to yanzu idan ya fitar da farce a jikin shi farce guda ɗaya farcen ba karyawa ya karasa shi ban karyawa ya karasa shi ba komai ba kuma dan ya fitar da wani abu a gurin bane na ko datti ko wani cutarwa kawai haka kawai yanke farcen sai mu ce to yanzu taron shi shine ya cika hannu da abinci ya bayar sadaka ya sami ko alkama ko jero ko wani aska ko wani abu sai cika hannu kuma hannun ba zai shimfiɗa shi ba ba zai damƙe shi ba zai matse shi haka sai a cika mar sai bayar sadaka shi ke shi ne hafnatin za mu zo kan shi kashe arakin kamar inda mutum ya tsinka gashi ɗaya a cikin shi gashi shi ma mun faɗi in wani dalili ne kamar na alwala ya tsinke gashi a cikin mutum ko dalili na littafin ainihin abin hawa kamar dokin shi zai hau ko wani mota zai hau sai dan kama gashi ya tsinke to wannan mun ce dama ba komai amma haka kawai ya kama gashi ya tsinke a jikin shi kuma wannan gashin da ya tsinke la bi ima dakil a gashi ma ba dai ya gusar da wani ciwo da yake gurin ba in dai ya gusar da ciwo ne za mu ce ya ba da fidiya to ba dan ya gusar da ciwo ba haka kawai ya kama gashi guda ɗaya tsinke au sha'aratin ko su gasu wanda ba su wuce guda goma ba gashi daga ɗaya zuwa guda goma in mutum ya ci a jikin shi shi ma zai ba da asanatun cikin hannu ɗaya au kamlatin ko kuma ya kashe kwarkwata guda ɗaya a jikin shi ya kama farkwata guda ɗaya tas ya kashe sa zai ba da cikin hannu ɗaya. Au hamlatin ko kuma kwarkwatoci ya kashe kwarkwatoci wanda ba su wuce goma ba dama daga ɗaya zuwa goma in gashi ne ma daga ɗaya zuwa goma in kwarkwata ne ma daga ɗaya zuwa goma shi ma in ya kashe zai ba da ainihin hafuna cikin hannu. Wa ƙarhiha hakanan jefar da kwarkwata ɗin ya ɗauke kwarkwata a jikin shi bai kashe bai jefar to da wanda ya kashe dutse ne tunda kwarkwata baya rayuwa a ƙasa in ka jefar da shi ma mutuwa zai yi saboda haka shi ma mutum zai ba da damtsin hannu na abinci ta halki muhrimin limislihi mawdi al-hijama wannan fa duka muna ɗaura shi akan ainihin afinatin din nan ne kar mu manta kamar inda ta halki muhrimi kamar inda mai harama da aikin haji ko umra ya aske limisini ga kwatankwacin shi mai harama ya aske mishi mawudi alhijamati daidai gurin da za a yi ƙaho yanzu misali shi yana harama da aikin umra ko haji shi ma wanda za a yi wa aski yana harama da umra ko haji sai ya aske mishi daidai inda za a yi kafo in ba kuma ta ba a baya mun ce mai harama in ya aske kan ainihin mai harama da aiki haji ko kan wanda bai harama ba kawai za mu kula da cewa wannan abin da ya aske in dai akwai farfata a ciki ya ce akwai ida'am wannan ida'am din malaman sun rauki wasu ka ce ida'am din ana nufin fidiya ne in aski gaba ɗaya mar wasu ka ce ida'am din ana nufin hafina ne mun karanta shi a baya to yau kuma mai harama ne da izinin mai haraman ya aske markai askin ko sai aske daidai gurin da za a marka ho kaga bai aske guri mai yawa ba to yanzu a nan shi ma dole zai ba da hafinatun jamkin hannu ɗaya na abinci to kaga yanzu a nan za ka tambaya me yasa zai ba da wannan hafinan tunda ai gashi in ka cire a jikinka ne wani matsala zai faru shi ko wannan ba jikin shi ba jikin wani ya cire sannan kuma in ka ce a jikin wani din matsala zai faru ne in ba da izinin shi nan kuma shi ya ma izini dama ka ji aikin hajjin ka da zabirar ka kawan zanci in sana'a ta samu za ka yi sai ku gashi ta samu wani yana so a marka zai yana so a cikin gurin kahon a matsayin ka nan zani ba ana mai aikin hajji yayi ba shi kenan sai ka ce ka an aske ma sai ka karba ka aske kana aske daidai gurin kahon sai mu ce to yanzu sadaka da damsin hannu da abinci ya kama ka saboda haka san irin cajin da za ka yi dan kai caji kaɗan ba maki wannan abin shi game da kuɗin yawwa illa an ya tahaffasa na fiyar kamuli sai dai idan shi ɗin kaga kenan dalilin da zai wannan hafuna ɗin ya fito dama mun ce wanda ya kashe farfata ɗaya zuwa goma zai ba da damtse hannu ko to yanzu ga wani ya yi harama da izinin wani ya aske mar modi al-hijama to yanzu wannan gashin muna tunanin watakila akwai farfata a ciki amma dai duk yawan kwarkwata a gashin gurin ka ba zai wuce goma ba sai mu ce to yanzu tun da yayi wannan askin in akwai kwarkwata kwarkwata baya rayuwa sai a jikin mutum tun da ya raba wannan gashin da jikin mutumin wannan kwarkwatan muna zaton ya mutu tun da ya mutu to dole sai ya bada afana illa an yi ta haƙaƙa na fiyar kamli sai dai idan ya tabbatar da korewan kwarkwata a cikin wannan gashin dama musulmai suna biya fara suka ce bari mu je ko Allah zai ce da mu yana gamawa suka ce hakuna yake ku tsaya bincika mu gani sai bincika gashin ɗaya bayan ɗaya kun gani eh babu ɗaya to shi kenan dama ai dan kwarkwatan ne zai ciyar to yanzu an tabbatar da ba kwarkwata a gashin shi kenan ka ga babu wannan hakuna a gashi amma shi kuma wanda aka yi aske ko da kwarkwatan ko ba kwarkwatan dole sai ya bada fidiya shi fidiyarsa ba magana dole sai ya bayar yanzu wanda ya yi askin muke magana mun gane wannan wataziriji ba'irihi hakanan da cire kasta na raƙumin shi akwai abin da muke cewa kasta wanda yake liƙewa a jikin dabba yana tsotsan jinin dabba ya sunan shi durat yawwa to irin wannan din da yake liƙewa ai kaga ana zuwa ana cirewa ai in mutum ya dan samu faraga zai rika dan bincika yana cirewa to duk lokacin da yayi wannan cirewan ko guda ɗaya cire ko guda nawa ya cire ko ya kashe ko ya zubar dole sai ya bada hafana na abinci shi ainihin wannan kaska ba a lura da yawan shi ko kankantar shi matukar in ya mutum ya cire to dole sai ya bada hafana na abinci amma la ka ɗarhi alafatin banda kamar jefar da matsatseku akwai wani kwaro da ake cewa matsatseku shi yana iya rayuwa a jikin mutum amma kuma ainihin shi kwaro ne na ƙasa zai iya jikewa a jikin mutum ya iya yi wa mutum illa kamar tsutsa kamar tururuwa ko cinnaka kaga duk kwari ne wanda suke rayuwa a ƙasa amma za su iya mannewa a jikin mutum to irin wannan sai mutum ya gani ya falle ya jefar ba komai a kai saboda me saboda farkwata ma da muka ce in ya jefar da ita da rai sai ya ba da hafuna saboda ba za ta rayu a ƙasa bane shi kuma wannan in ya cire ya jefar ma zai iya rayuwa saboda haka in dai mutum ba kashewa ya zai cire ya jefar ba komai a kai kaga eh matsatse ku muke cewar da hausa matsatse ku yawwa hau gurgutin ko tsanzunzuni kuɗin cizo gurmutu muke cewar da kanuni ne sunan shi da murmutu ko to irin wannan idan mutum ya cire ko kaga shi ma kwaro ne wanda ba lalle ne shi a jikin mutum zai rayu ba kwaro ne wanda in ka jefar da shi zai iya zuwa jiki a wani zai rayu to shi ma dan mutum ya cire ya jefar da shi ba komai a kai kun ga daga ladin nan kun lura ya canza magana banda shirya matattu da wannan kudin cizo din dan mutum ya shirya ya jefar ba komai tun da ba kashewa ya ba kuma in da ya jefa shi din zai iya rayuwa wannan kenan wal fidyatu fidya shi yake tabbata fi ma yutarafahu bihi cikin duk abin da za a ni'imtu da shi duk abin da idan mutum ya yi dalilin wannan abin zai iya ni'imtuwa ni'imtuwan ko na ruhi kamar yaga ya yi kyau ya yi ado ko kuma ni'imtuwa dai na jin daɗi haka au yuzilu azal ko kuma abin da zai gusar mar da cutarwa yanzu misali in ka cire kwarkwata a jikinka da in kana cizo ai yanzu zaka daina cin wannan cizon ka gusar da cutarwa haka nan idan ka ɗauko turare ka shafa a jikinka ai za ka ji kanshi hankalin ke kwanta ai kaga za ka yi into to duk ire-iren waɗannan abubuwan suna sa su biya mai aikin haji ba zai yi abin da zai mutuntar da shi ba sannan ko ba zai yi abin da zai fitar da wani ciwo a cikin shi ba ka kasu sharibi kamar aske gashin baki mutum ne ya yanke gashin bakin shi yana ainihin aikin haji ko umra yana cikin harama to kaga wannan kasu sharif ya zamo ainihin gusar da cutarwa tun da yayi yawa zai iya cutar da kai sannan kuma ya zama nikintarwa don idan mutum ya yake shi kan zai ji gudun ya mar daɗi zai ba da biya. au zufurin ko kuma mutum ya yanke farce ko da guda ɗaya kun ji yanzu a nan farce farce farce mun karanta jojo uku kuma kowanne hukuncin shi daban saboda kowanne dalilin kusan da shi din daban na farko mun karanta muka ce wanda ya yanke farce ba komai inda ya ne inda farcen dama ya karye ya kara tashi na biyu muka ce wanda ya yanke farce zai ba da dancin hannu saboda me saboda ba dan ya fitar da wani cuta a gurin bane yanzu a nan kuma yana maganan inda yubilu azan ne sai ta au zukurin ko kuma farce ka ji ya yanke farcen nan dan ya fitar da wani ainihin cutarwa a gurin to ko da farce ɗaya ne dole zai ba da ainihin fidiya wancan wanda zai yanke ba da ainihin cikin hannu in ba ya yi don ya kusan da wani cutarwa ba wa qatl qamlin haka nan da kashe kwarkwata amma shi kwarkwatan kasura ce ya yi yawa dan can mun ce au qamlatin au qamlatin to anan idan kwarkwatocin kasura sun yi yawa sun wuce goma sha biyu daga kwarkwata ɗaya zuwa goma duk jam'in hannu zai tsayar amma in har ya wuce kai sama da goma sha biyu to yanzu anan biya zai yi in ya kashe ta ko don fitar da cuta ne ko ba don fitar da cuta ba ne in biyar ya kai wannan adadin shi kenan ko zai ba da cikiya za mu ji me cikiyan a gaba wa sadidin bi kahin na'in haka nan da kwaɗe gashin shi bi kahin na'in da kaman lalle ya samu lalle ko abubuwa ire-iren lalle sai ya kwaɗe ko gashin kan shi ko gashin gemun shi da shi to shi ma zai ba da cikiya saboda me saboda lalle ya taro abu biyu gaba ɗaya akwai atirafu a cikin lalle saboda in ka shafa lalle gashin zai kyau zai tsanshi zai taju za su ya rabu da dan uwan shi yayi kyau sannan kuma akwai gusar da cutarwa saboda duk wasu kwarin da suke cikin gashin wannan lallen zai kashe su saboda haka duk mutumin da ya sa lalle a gashin shi zai ba da fidiya wa in rufatan kuma ko na digo ɗaya ne balin nan ba wai sai ka kwaɗe kan gaba ɗaya ko gashin ba ko da irin ɗan sistem nan da ake ne sai ka dubi ɗan da ɗan furfura ko wani abu sai ka ɗan shafa lalle a gurin ko da ɗan digo ne wani ɗan ɓangare ne ka sawa in ka bura in je wannan inda ka sa ɗin ya yi girma ya kai kamar dirhamul bagali sai ka ba da fidiya. Aga mafumi magana ya nuna amma digon ɗan kaɗan ne shi kenan ba sai ka ba da fidiya ba. ومجرد همام hakanan da matsarecin shiga hammam shiga ɗakin wanka hammam guri ne wanda ake wanka na magani ko wanka na jin daɗi ba irin wannan hammam namu na ban ɗaki wanda mutum zai shiga tsuguna ya yi na jasa da sauransu ba kamar a wajen turai suna cewa tsini kula ka inda za ka je ka samu ruwan tsini da waye-waye inda wasu magungunan ka da ne ka shiga ka yi abubuwan da kake so to irin wannan gurin daga mutum ya shiga ya zuba ruwan ɗini a jikin shi ko ya gusar da wani kazanta ko ya gusar da wani ciwo ko bai gusar ba kawai za mu ce shi sai shi wannan kuɗi ya amfani shi ne ya tabbatar da gaskiya a kan shi shi ne mujarrad ɗin ba kayyade shi da dole ya gusar da wani najasa ya gusar da wani cutarwa ko kuma sai ya yi wani daɗi ba alal muktar a bisa magana abin zafi wata hadas to ita fidiya ɗin tana kadaituwa da wasu sharuɗa guda hudu in aka ɗauke wa'annan sharuɗa guda hudun duk inda sababin fidiya ya maimaitu to fidiyan ma zai maimaitu amma a wa'annan sharuɗa guda hudu ɗin fidiyar tana kadaituwa ko da ainihin sababin sun yawa na farko ya ce in zannan ibahata idan shi mutumin da ya yi sababin fidiya da yawa ɗin idan ya zaci lokacin da yake aikata wannan abubuwan idan ya zaci yin wannan abin ya halatta gare shi kuma wannan halaccin ba wanda kai irin da yi ce cewa wallahi ni ban sani ba irin wannan ba a'a wasu dalilai ne yasa yake ganin yin wannan abubuwan ya halatta misali mutum ne ya je harama da umra ya harama da umra sai je dawafi kaga ina ma umra ita dawafi ne da sa'ayi da aski ka gama ba ya je ya yi harama amma tun daga lokacin da ka ɗauki harama har zuwa lokacin da za ka je ka gama umra duk kana cikin harama ne idan kai ɗaya daga cikin wayannan abubuwan fidiya ya kama ka to yanzu ga shi ya zo ya harama da umra ya zo yana dawafi yana dawafi yana dawafi ashe yana cikin dawafin alwalan shi a kare ya manta ya ci gaba ya je sa'ayin shi ya gama ya zo ya yi aski sai ya tuna ab bayan ya yi aski har ya sa kayan shi ya je yi wanka ya sa turare ya sa kaya kaga aski yana sa fidiya sa riga ne cewa gaba yana sa fidiya sannan sa turare ma yana sa fidiya shafa mai misali yana sa fidiya ko to duk sai da wayannan abubuwan kaf sannan kawai sai ya tuna ashe ta dawafin da na yi na umran nan dawafin nan fatacce ne to tun da dawafin nan fatacce ne kaga umra bai yi ba tun da umra bai yi ba kaga har yanzu yana cikin harama To, kaga yanzu yana cikin harama ya yi aski, ya ji ya yi wanka gusar da najasa ya ya gusar da ainihin datti a jikin shi, sannan ya sa kayan da ya kewaye gaba ga shi ya shafa turare. Kaga wani abubuwan da ya kowanne yana sa fiya. To, amma lokacin da ya yi su ɗin gaba ɗaya, ai ba ya yi su ya san haramun ba ne, ya yi su ya lokacin ya zaci cewa ya halatta yana zaton ya gama aiki. sai yanzu ne abin ya zuwa zakiran shi ya tuna cewa ashe umrar tashi bata kare ba dole sai ya da ya sake yin tawafi ya sake yin sa'ayi to yanzu anan fidiya ɗaya zai tunda lokacin da yayi wa'annan abubuwan gaba ɗaya a lokacin ya zaci wa'annan abubuwan sun halarta ne sa'ayi wannan sharadi ɗaya kenan in zannan ibada idan ya zaci halarcin yin wa'annan abubuwan lokacin da yake na farko kenan أو تعدد موجبها بفور ko kuma mawajabcin ainihin fidiya ɗin sai ya ƙididdigu da faurin a cikin gaggawa ɗaya a take misali mutum ne ya yi harama da aikin haji sai ya ce to amma ba kun zamo taraki ne wannan kyallen ina zai yiwu sha kamun alkyabbata ɗauko kayana ka turare din ma kawo ka za shi gaban ɗaki ya yi wanka ya sa kayan shi ya shafa turare kawai ya fito ya zauna a kan kujera can da ya ji tsoron Allah ya sha mafi kun ga wannan abubuwan duk ba su halatta ba kuma ga shi yanzu mutum ya yi ajiye kamata ba kaza ya tashi ya ce ce yanzu ka ga yayi abubuwan da ya ainihin wajen samar fidiya ya yi su wanda kowane ta ya shafa turare fidiya sa riga mai kyau ya gaba fidiya wutar da wani kazanta jiki fidiya ka ga yayi abubuwan gaba ɗaya a fauri daya a lokaci daya sannan kuma ya zo ya fi tsoron Allah ya je kawar ta yanzu anan ma fidiya ɗaya ce inda abubuwan ga su yawa ne amma a lokaci da yi amma da ya yi wannan sai da ya yi ainihin fidiyar sannan ya tace yin wani to wannan din shi ma jimar fidiya ne zaman kai gane shi ne au ta'adda da mujibu ha da sauri abin da ya wajabta ainihin fidiya din yake diddigu amma bai sauri ya yi su a cikin lokaci ɗaya biyu kenan ba auna wata kirara ko kuma da ya aikata abin ya yi niyan maimaitawa ya ce gaskiya ba zan iya zama ba riga ba zan sa riga ta an jima lokacin bacci na tuɓe gobe ma zan sa jibi ma zan sa sai yau ya saka da ya fidiyan ba gobe ma ya saka jibi ma ya saka za su ma ya saka kaga tun lokacin da ya na farkon ya yi niyan maimaitawa yanzu wannan duk wa'anda ya yi gaba ɗaya lokacin da ya zo zai yi fidiya fidiya ɗaya zai yi za mu ɗauka kamar laifi ɗaya ne tun da tun lokacin farko ya yi niyan maimaitawa sharadi uku kenan ko sai na hudu au qaddama tauba ala sarawin ko kuma ya gabatar da riga ala sarawin a bisa wando yanzu misali mun ce mai harama da aikin haji idan yayi ya sa kayan da zai kewaye gaba zai ba da fidiya ko amma sharadin kayan mun ce sai ya masa amfani yana daga cikin amfani mutum ya rufe jikin shi sai ya ɗauko rigan shi kamar jallabiya da wandonta kaga in ya sa riga fidiya in ya sa wando ma fidiya sai ya gabatar da rigan sai da ya sa rigan ya sauka dan ya shaka wandon ma sai ya sa wandon sai mu ce to ai rigan ya rike mahallin wandon kaga ya gabatar da rigan sannan wandon sai mu ce fidiya ɗaya zai bayar mun gane wannan na'am a ce fidiya biyu zai bayar da ya aka ci fidiya biyu ne wa shartuha sharaɗin ba da fidiya tun lurki cikin tufatuwa din duk inda ka ji mutum ya sa wani kaya mai kewaye gaba ko riga ko wando a ce ba da fidiya sharaɗin fidiyan intifa'un shine wannan kayan da ya sa in ya bar amfani min harin amfanin ko na zafi au bardin ko na sanyi ya zama ya sa kayan dalilin sa wannan kayan ya tsirar da shi daga zafi kamar ana iska mai zafi ya samu kayan da zai saka tare mar wannan iskan ko ana sanyi ya sa kayan da zai tare mar wannan sanyi na dan lokaci to wannan shine zai bada fidiya la in za makanahu amma banda inda yana sakawa ya tuke take wannan ba fidiya yanzu misali mutum ne ya harama da aikin haji sai ya je shagon da ake sai da malabi yana zuwa da kaga irin wannan jallabiyar nake so dauko mun ita yana daukowa kawai sai ya sa yana saka da ya gwada masa sai su da shi kenan ba su biya saboda me saboda yanzu wannan saka amfani ne mar bai tare mar sanyi ba bai tare mar zafi ba bai mar amfanin komai ba sharadi ya ba da fidiya wajen saka kaya sai idan wannan saka ya mar amfani amma yana sawa ya tuɗi wannan ba su biya a kan shi amma ba kar ku manta akwai bambanci tsakanin rashin fidiya da hani wajen hani din ba a mar izinin yayi ba amma in yayi din fa to ba su biya ba wai an ce kawai in ka je inda dai ba gidiya kawai ka saka ba sai abin da zai ce ya zo tun farko an hana karkai amma in ka yi din kafin ya janyo ma fidiya sai ya amfani ko jan zafi ko sanyi aha wa fi salatin qaulani amma a cikin inda mutum ya sa kayan yayi sallah yana gama sallah ya tuɗe to anan an yi qaulani wasu malamai sun ce in har ya sa yayi sallah da kayan shi ke nan ya sa ya mar amfani kuma ya ɗauki lokaci dole sai ya ba da fidiya ko suka ce a sallah ma bai kai lokacin da har za ce ba da fidiya ba in dai daga sawa yana gama sallah ya kuɗe shi ke nan babu fidiya shi ne aka wannan ainihin kauli guda biyu walam ya akan in fa'ala bi uzuri mutumin da yayi abin da fidiya ya kama shi din walam ya asan bai yi zunubi ba in fa'ala in ji ya aikata wannan abin da fidiya ya kama shi da uzurin domin uzuri tun farkon kun lura mun ce wa'annan abubuwa ne na haramu ga ainihin mai harama da aikin haji ko to sai yau ya zamo uzuri ne ya kama shi wanda dole ne sai yayi wannan abin kamar bashi da lafiya ne ko gashin shi ne ya yi yawa kuma shi dama ka'idan shi gashi yawa kan shi yana ciwo yanzu gashi kan yana ciwo likita ya ce in ba aske gashin nan ba ba zai yiwu ba to yanzu dalilin wannan sai ya aske gashin to yanzu fidiya ya kama shi amma kuma bai yi zunubi ba saboda wannan abin da ya an yi umarni ya yi walam ya asam bai ɗauki zunubi ba in fa'ala bi ujirin in ya aikata abin saboda ujiri to wannan abubuwan da suke sa fidiya kenan menene fidiyan kamar tambayan wani wani bawan Allah da ko wani ya ita fidiya ne ita ce nusuku shakin fa'ala mutum ya yi ibada da yanka rago ko akuya shi ne shat a larabci in aka ce a shatu yana ɗaukan ainihin rago ko tinkiya yana ɗaukar bunsuru ko akuya duk ashatu ne haka idan aka ce alganan shi ma yana ɗaukar su amma idan aka ce asba'an iya raguna ne da tumaki idan aka ce alma'as iya awaki ne akuya ko bunsuru amma idan muka ce ashat zai ɗauki karamin dabba kawai ko akuya ko bunsuru ko rago ko tinkiya yake shatun karamar dabba fa'ala ko sama da ita kamar ainihin saniya ko sa ko kuma raƙumi ko taguwa duk kowanne mutum zai iya yankawa a matsayin fidiya to yanzu a nan da yake shafin fa'ala malamai sun yi muhawara a hadiya dai mun san cewa babban dabba ya fi ƙaramin dabba to a ɓangaren fidiya fa babban dabba ya fi karamin dabba wasu ka ce eh babba ya fi karami saboda hannun ya ce shafi ba a'ala karamin dabba ba a'ala ko wanda ya fita wannan ala din ana nufin wanda ya fita wajen ainihin in ka samu wanda ya fi girma ya fi lada ko suka ce wannan fa'ala din kawai ana ana nufin fa'ala wajen girma ne amma wajen lada karamin dabba din ta fi ainihin babban dabba shafin fa'ala au itamu sittatu masakina ko kuma mutum yana da zabi dan wannan wato a kafarori akwai wanda ake cewa ala takhir akwai wanda ake cewa ala tartib to wannan ala takhir ne ba ala tartib bane wanda ake cewa ala tartib zaka ji Allah yana jero shi yana cewa faman lam yajid faman lam yastati kaman ainihin kafaran jihari akwai haka ko kamar kafaran rantsuwa shi ma akwai bai da mu a shiratu masakina min ausadi ma tudi mu al amine ma tudi mu na alikum aw kiswatuhum aw tariru raqaba yace kaman lam yake to kaga yanzu ukun nan halatta halatta ne amma wannan na gudun halatta ne in baka samu wa'ancan ba sannan sai wannan shi kuma wannan hadi abin da wajen fidiya shi gaba ɗayan shi halatta ne kawai ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan ko kana da wannan kai wannan ba matsala shine yace an ida mu sittati masakina ko kuma mutum ya ciyar da miskinai shida li kullin mudani kowane miskini ya bashi mudu biyu kaga mudu nawa kenan mudu goma sha biyu shine babban kwano uku kowane babban kwano yana ɗauke da mudu hudu in ka samu babban kwanon ka uku sai ka raba miskinai shida shi kenan ka gama fiya kuma wajen ciyarwan kal kafarati kaman ciyarwan ainihin kafaran rantsuwa ne irin abincin da zaka bayar Allah yake ne mi nau sabi ma tudi imuna to shi ma wannan din irin wannan zaka bayar au ko kuma siyamu au siyamu salasati ayyam ko kuma mutum ya azumi kwana uku kowanne mutum ya ga dama zai yi kana da dabban ma za ka iya ciyarwa kana da abin da za ka ciyar za ka iya yin azumi kana da daman azumi za ka iya bada dabba kowanne kai daidai ne dan ko a nasi ya kai ce ko fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin ya kawo shi ala tafiya saboda haka kowanne kai yayi walau ayyama minan kuma ko da kwanakin zaman mina za ka iya yin su kwana uku nan a matsayin ainihin azumin sa na fidiya ka san kwanakin mina haramun ne yin azumin wa'annan kwanakin kamar yau aka yi sallah na lahiya gobe da jibi haramun ne yin azumin su sannan gata ma mutumin da zai azumin ta ɗauki ba a yadda ba sai mutumin da ya azumi ko nazar ko kuma wani azumi shi wanda yake mutakabi da sauransu to shi ne ainihin fidiya in ya zo azumi zai iya ɗauka yau aka yi sallah gobe da shi da gata zai yi azumi wannan ayyamu yana ba shi da matsala zai iya sai sa yake wannan ayyamu yana kuma shi fidiya walam yaftasta bi zamanin au makani shi bai keɓantu da wani lokaci ba kuma bai keɓantu da wani guri ba ma'ana za ka iya in fidiya ya kama ka yanzu nan a nan ina ko wanda ya taɓa zuwa umra ko hajiya wannan karatun yawa sun san fidiya ya kama su kwarai kuwa saboda haka mu karkace Allah kai mu ka ba sai ka nan gidan shirwa da jami za ka yi kama da rago ka yanka ta yari saboda haka yake kawo ta ce ya kama ta ko yawwa kuma za ka yi rawa sai ka yi aji a gane wannan ya tsasta bi zamani ya ce ban da wani lokaci ba a cikin kwanakin shekarar nan kowace rana za ka iya yin fidiya ko na azumi ko na ciyarwan ko na yankan au makanin haka nan bai keɓanci da wani guri ba ka san shi hadaya dole sai a can yanzu misali in hadaya ya kama mutum ya samu abun hadayan a nan ba zai yi yanka matsayin hadaya ba dole sai ya kai hadiyan baligal ka'aba amma shi bidiya ko a ina ka samu ka yanka kai sadakan shi kenan yayi shine yace walam yaftata bi zamanin aw makanin illa an yanwiya bi zabihi al hadiya sai dai idan lokacin da ya sai dabban fidiyan sai ya yi niyyar hadaya da yanka shi ga shi dabban na fidiya ne amma sai ya niyyar zai yanka shi a matsayin hadaya ko in yanka din a matsayin hadayar fidiyarsa ta yi amma tun da ya sa sunan hadaya a ciki to faka hukumi hukuncin sa kamar hukuncin hadaya ne ka san shi hadaya in mutum ya tsayuwar arba da shi to dole amina zai je yanka shi in ko bai samu ya tsayuwar arba da shi ba a makka zai yanka to shi ma wannan din haka ne tun da ka yi niyyar hadiya da shi to dole za ka kai shi hukunci irin na daya ka kai shi can ka je ka yanka ba ligar saba wala yujibu gada'un wa asha'un sannan abincin safe da abincin maraicen ka ciyar da miskinai shidan nan bai yi ba in lam yablug muddaini in dai da muka auna sai muka ga kowane miskini bai samu mudu biyu biyu ba hakan ita'am din na sauran kamar azumi idan ka fara azumi ko nabu za ka iya tara almajirai guda sittin ka ce ku zo ku karya in suka karya an ji mama ka ce duk wanda ya zo yanzu banda wanda ya zo yanzu ka ɗauki sunan ka yi rajista ka ɗau hotonsu ka yi komai an ji ma an zo ka yi sikirin duk wanda ya zo ya kai ne ya to shiga in ka tara su ka karya da safe sai mu suka zo suka ci kenan to amma a nan ba zai yi ba saboda in ka lura a shi ayyuki da ta yake faruwa nan ya ce zuci in ka tara ƙarfi suka zo suka ci suka sha da safe suka ci suka sha da yamma sai mu ce to mu gani kowa abin da ya ci din ya kai mudu biyu in ya kai ka kubuta in bai kai mudu biyu ba dan ka ciyar da su da safe da yamma baka kubuta ba sai ka ci kamu shine yace wala yujibu gada'un wa asha'un idan ya ciyar da su abincin safe da maraice ba zai yiwu ba in lam yablug mutaini in dai kowa abin da ya samu bai kai mudu biyu ba sai nan ko mu ci gaba na ce guna sabon karatu ne dogon jima'a muka jima ce to alhamdulillah Thank you.